والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم خبير سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله فإن من أبواب الخير العظيمة التي ركب فيها الشارع الحكيم حث عليها الصدقة كما يقول الله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ويقول أيضا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويقول أيضا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك وقال يمين الله ملأ سخاء لا يغيدها شيء شيء من شيء الليل والنهار فهذا وعد من الله بالإنفاق على من أنفق في سبيل الله والله تبارك وتعالى لا يخلف وعده وقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في زل الكعبة فلما رأيني قال فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة قال فجئت حتى جلست فلم أتقارى أن قمت فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا ومن بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وكذلك أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر الناس أموالا بالمدينة وكان أحب أمواله إليه بيرحاء فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فدعها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شئت فقال صلى الله عليه وسلم بخ بخ ذلك مال رابح وفي رواية ذلك مال رائح قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين فقسمها أبو طلحة في أقربائه وبني أمه قال ابن قيم رحمه الله تعالى وكان العطاء والصدقة أحب شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه وكان أجود الناس بالخير يمينه كالريح المرسلة وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه وتارة بطعامه وتارة بلباسه وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة ويحثها عليه ويدعو إليها بحاله وقوله ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أشره, أشره الخلق صدرا وأطيبهم نفسا وأنفعهم قلبا فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدور ومن فضائل الصدقة أنها كانت من كسب حلال خالص لوجه الله تعالى فإن الله تعالى يقبلها بفضله ويضاعف ثوابها لصاحبه أضعافا مضاعفة والله ذو الفضل العظيم ومنها تكفير السيئات كما أخرج الإمام الترمذي في سننه من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على أبواب الخير قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ومنها استزلال المؤمن في ظل سرقته يوم القيامة كما أخرج أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يزلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ويوم القيامة يعتي العالم بعلمه والمجاهد بجهاده والمصلي بصلاته والصائم بصيامه ويأتي المتصدق بالعلم والجهاد والصلاة فهذا قد طبع, قد طبع كتابا أو كتبا للعلماء وقفا على إخوانه المسلمين وبنى مسجدا يصلي فيه المسلمين وعان المجاهدون في سبيل الله وفطر الساعم على نفقته فيحصل له أجر هؤلاء جميعا وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومنها أن السرقة تقي العبد كثيرا من الشرور والمصائب وهذا كثيرا ما يحدث في أمورنا أو في حالنا اليومي ومن أفضل أنواع السرقة السرقة الجارية التي تستمر للعبد بعد وفاته مثل حفر الآبار بناء المساجد طباعة الكتب ودعم حلقات تحفيز القرآن والأوقاف الخيرية على الفقراء والمساكين ونحو ذلك لكن على المنفق أن يرائي الأمور الآتية وهو أولا الإخلاص لله عز وجل في صدقته وأن يحذر من الصدقة بالرضع من طعام أو لباس أو بالرضيء من الطعام أو لباس أو نحو ذلك أو أن يتبع صدقته بالمن والأذى أو أن يبخل بما أعطاه الله أو أن يحتقر شيئا من الصدقة أو أن يرجع في صدقته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الله سبحانه وتعالى وأنفقوا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رداك يا رب العالمين خطوة مزترك زاني أكم wani gagarumin fadala ko irin tagomashi wanda ubangiji ya yi wa al'umman manza Allah sallallahu alaihi wasallama shine su ba da kaɗan a ba su abin da ya yi abin da suka ba da linkin balinki a gobe kiyama shine abin da ake kira sadaka idan muka koma ƙarshen suratul munafiqun ubangiji yana kira ga wanda suka yi imani ga wanda suke musulmai duk abin da ubangiji ya wadata ka da shi na daga dukiya ne na daga wata ni'ima ne ka ci fi sabilillahi tun kamun wata rana ranar da za ta zo malaman tafsiri suke cewa wa an fi ƙumin mara zaƙanakun nan ubangiji sai ya kawo duk abin da ubangiji ya wadata ka da shi na daga alkhairi ne na daga fadala ne ya ce to ka yi ƙoƙari ka ciyas ka ba da fi sabilillahi suka ce ya haɗu akan abin da yake wajibi zakka ciyarsu da iyali duk abin da yake sadaka ce wadda take wajiba ka bada ka yi kokari ka bada kuma da wadda take mustahabba wadda ba wajibi bane ba ka yi ta ba wani ka ganshi yana cikin halin ka taimaka me ka taimaka me da sauransu yace ku yi kokari ku ciyas ku bada fi sabilillahi kamun wata rana ta zo wannan ranar a lokacin nan mutum zai ringa cewa ya ubangiji ka jinkirta mini ma ka jinkirta mini wannan rayuwar tawa zuwa wani lokaci ba komi ba zan yi ba idan ka jinkirta mini ba fa sadaka yace sai in ba da sadaka daga cikin abin da ka wadata ne da shi yace wa akum minas salihina kuma in kasance daga cikin mutane wanda suke nagari wanda za su tashi su yi sallah su yi azumi su yi abin da ya shafi haraka hajji da sauransu haka wannan idan ka tsaya ka lura akan wannan ayat tana karantar da kai ba wani abin da rai take haba haba da za a jinkirta mata wanda za ta dauka ta yi in ba sadaka ba saboda mahimmancinta a rayuwa da mahimmancin abin da take tarawa bawa a gobe kiyama shine nan manzo Allah ubangiji yake bayyana mana ga tsarin yanda rayuwarmu take sama shine ba wani abin da zai maka gata sama da sauran abubuwa wanda kake aiwatar da su na daga ibada sama da sadaka shine da za a ba wani damai ya dawo duniya to harkon abin da za ya fara yi shine sadaka to kai kuma a yanzu kana da halin da zaka iya wa kanka to kai kokari ka yi wa kanka shine a can cikin suratu suratu saba'i ubangiji yake bayyana mana yake tabbatar mana wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu kaga wannan sadakar da ake cewa ka hudda ka bada duk abin da ka ɗauka ka bada ubangijinka zai mai maka gurbin shi da mafi alkhairin abin da ka bada shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana ma na ƙasa malum ri'in min sadaqatin qatt dukiya bata taba ragewa ba wai dan an ɗauka an bawa Allah a cikin ta sai dai ta karu shine nan ya mana alƙawari wa ma anfaqtum min shay'in duk abin da ka ɗauka ka baiwa ka bada fi sabilillahi to ubangijinka shi zai mai maka gurbin shi a rayuwarka ta nan duniya da ta gobe kiyama wa huwa khairur raziqin kuma shine ubangijin nan naka shine mafi alkhairin mawadata mafi alkhairin masu arziki a wurin shi ake nema ba a wurin wani ba haka a cikin suratul baqara ubangiji yake bayyana mana kaga waɗanda suke ciye su da dukiyar su dare da rana suna ciye su wani wani sa'in a boye suke badawa fi sabilillahi wani sa'in kuma bayyanda suka iya hewa an su sun gani lalle sun dauka sun bada yake cewa wa'innan mutanen falahum ajruhum inda rabbihim in dai sun yi da ikhlasi to suna da ladansu a gun ubangijinsu kuma babu tsoro a tare da su na abin da za su tara a gobe kiyama kuma babu bakin ciki idan sun bar wannan rayuwar na daga abin da suka bari a baya kaga wannan ba karamar gara ba sa bace ba ga al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi kokari ta bada abin da Allah ya wadata da shi abu huraira ya hutar da imam bukhari da muslim sun hutar da hadisi daga abu huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ubangiji na madaukakin sarki yana cewa ya kai dan adam ka ciyas in ciyas da kai ka bada fi sabilillahi in wadata ka daga taskoki na wanda nake da kaga wannan alkawali ne ubangiji yake ka bada idan ka bada ubangijin ya maka alkawali zai mai maka gurbin abinda ka bada kamar yanda ka bada in shi ma zai kwamfansar rayuwarka abinda ka bada zai zai mai maka gurbin shi kaga wannan ba karamin gata bane ba a rayuwarmu ba shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana tsari na ubangiji yake cewa yadullahi mala'un hannayen Allah a cike suke ba wai talaka bane ba irin mu ba wanda kullum fafutuka muke mi za mu samu ba a'a shi ubangiji taskokin dama a hannun shi suke arzikin a hannun shi yake in ya ga dama ya ce wani kaza ya kasance a tare da kai ya kasance a tare da kai shine hannayen Allah a cike suke kuma babu wata tawaya na daga abinda zai huto daga gun ubangiji in ya ga dama za ya baka ba tare da wani hisabi ba wannan shine ubangijinka haka a hadisi daga bizar al-ghifari wanda imam al-bukhari da muslim suka hutar da shi yake cewa wata rana na zo na gama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko na huto daga gidana har sai da cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi azamna a gindin Ka'aba yake cewa lokacin da manzan Allah ya ganni sai yake ce mini lalle sun taɓe na rantse da ubangijin wannan ka'abar ya ce da na ji hakan sai na koma na zamna ya ce wannan maganar da manzan Allah ya waɗi ya ce lalle sun taɓe na rantse da ubangijin ka'aba ya ce he ta yawo a cikin raina kurum na gaza zama ya ce na tashi na dawo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na fansar da kaina na fansar da ma'aihiyata da ma'aihina da kaina a kanka ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama faɗi mini suwaye suka taɓe yake cewa waɗanda suka taɓe su ne wanda suka tara dukiya dukiya wadda take tsaba gerin dukiya wadda ba sa yin kaza da kaza da kaza da ita miye kaza da kazan shine wanda ba sa daukan haƙƙin Allah su bada a cikin dukiyarsu ba sa daukan haƙƙin mutanen da suke tare da su su bada na daga ƴan uwa da iyali da amannan arziki ba sa dauka su ba su abin da ubangijin su ya ba su shi kuma ubangiji yana mana kira wa atuhum min malillahi allazi atakum kaga wannan dukiyar da aka baku ku kasance kuna ba wa waɗanda suke da haƙƙi akan ku daga cikin wannan dukiya saboda ba an baka bane ba dan kai kadai baka mora ba a'a an baka ne saboda danginka saboda wannan wanda kuke tare da su saboda abokanka da amannin arzikinka ana kyauta zaton kai innan ka iya musu gata shi ne yake cewa sun taɓe sun taɓe ko kuma taɓaɓɓu ne waɗannan mutanen hasararru ne wanda suka tara dukiya kurum daga su sai ɗiyansu waɗanda suke bukata suka haramta musu daga wannan dukiya shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake tabbatar man da haka yake cewa daga gaban shi daga bayan shi daga hagun shi daga dama shi yake cewa dukkansu ba su ɗauki ba abinda wanda suke da haƙƙi a cikin dukiyar nan suka ba su yake cewa wa ƙalilun bahum a cikin mutane wanda ubangiji yake iya musu wannan kyautar ko ubangijin wanda ya musu wannan fadalar kaɗan ne wanda suke ɗauka su ba waɗanda suke da haƙƙi a cikin dukiyar su ba su dukiyarsu haka imamu bukhari da muslim sun mutar da hadisi hadisi daga anas bin malikin yarda allah shi tabbata a gare shi anas yake cewa talha yake bayyana mana ko kuma a yanayin da muka tashi a garin madina talha ba wanda ya kai shi yawan dukiya a cikin garin madina talha sahabi ne na manzan allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kuma yana da wata dukiya wadda ita ce mafi soyuwa a gare shi wannan dukiyar wata garka ce wadda gare shi a cikin garkar da kwai wata rijiya wadda aka yi ta ana kiranta da bairuha bairuha ya ake hadawa garkar bairuha wannan rijiye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tattaki yake ta ya sha ruwanta saboda daɗin ruwanta mutanen garin Madina suna son su ɗauki ruwa daga wannan rijiyar sa sha kuma a cikin gargashe take lokacin da ubangiji ya sabkar da wannan ayar lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun tabbas ba za ku samu ba gata ba ba ku samu ba wani abu daga cikin gata daga gun ubangijinku ba har sai kun ciyas daga abin da kuke so na daga dukiyoyinku a lokacin da ya ji haka ya zo gun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa manzan Allah ka sani banna da wata dukiya wadda ta kai bai ruha tsada a wurina ita ce mafi soyuwar dukiya a gare ni duk abin da na mallaka na da kaddara ba abin da ya kai bai ruha mutunci a wurina ya ce don haka manzan Allah na baka ka san yadda ka yi da ita na ba wa Allah da manzan shi manzan Allah ka san yadda ka yi da ita manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa madalla madalla madalla yake cewa lalle wannan dukiya ce wadda ake kaunata a samu ladanta a wata riwaya ce lalle wannan dukiya ce wadda za a samu riba a kanta ya faɗi haka har sau biyu a lokacin nan manzan Allah yake cewa ya kai abu da ya kai tsalha na shi abin da ka faɗi amma dai ina gani wannan dukiyar taka wadda ta yi soyuwa a gare ka ka sanya ta manan game da danginka ka rarraba kowa a bashi ba ni zan ɗauka ba danginka kaka wannan me yake nuna maka kana dan waɗanda suka yi cancanta su muri wannan abin ba kamar danginka idan an wara wanda kake ciyaswa matanka da ɗiyanka sannan iyayenka sannan kuma wanda suke ɗan kusa da kai a furo'inka ɗan uwanka na ciki ɗaya ɗan uwanka wanda kuke uba ɗaya da su da sauransu waɗannan su ne mafi cancanta aka taimakawa in dai Allah ya baka kai shi sanya ubangiji yake bayyana mana wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham kaga wannan dangantaka wanda jinin wane ne ya haɗu da naka ko ka kasance ɗan uwa to ku ji tsoron Allah akan su duk abin da ka samu wa'annan su ne na farko wanda ya kamata a ce sun sun mora ibn al-qayyim yake cewa ya kasance kyauta da badawa sadaka saboda kowace da kwai bambanci tsakankanin su da kwai kyauta da kwai sadaka kyauta shine mutumin da bai bukatar wannan abin zaka dauka ka bashi a wannan halin hukuncin ta hukuncin kyauta ne ya yi karhin abin da ka ɗauka ka bashi ko kuma dama ya mallaki abin da ka ɗauka ka bashi wannan kyauta ce kuma ita ma tana da lada abin ubangiji ita kuma sadaka wanda bai da shi in bai kai ya samu hakan ba ko kuma abin ya yi karhin shi ko ya zo yana nema ka ɗauka ka bashi wannan hukuncin sadaka gare ta kowace kuma tana da ɗumbin lada abin ubangiji yake cewa kaga kyauta kaga sadaka yace ba wani abu wanda suka yi soyuwa a gun manzon mu sallallahu alaihi wasallama kamar su yake cewa ya kasance horin cikin manzon Allah da jin dadin shi shine lokacin da yake daukan wani abu ya bada a lokacin nan kake ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin horin ciki kuma da yawa daga cikin mutane zaka samu in kana so kaga horin cikin shi ya dauki abin da gare shi a hannun shi ya ba wanda ba shi da shi ya ce to manzan Allah halin shi idan ya ɗauka ya bada yana cike da horin ciki da jin daɗi ya ce kai ya kai lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mabukaci idan ya zo gun shi yake nema a wurin shi kaga yana cikin halin bukata in an bashi zai ji daɗi ya ce to manzan Allah idan ya ɗauka ya bada ya yi wanda aka bawa lokacin da yake amsa ya yi shi jin daɗi kuma haka ya kamata a ce kai ma ka siffantu yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama damar shi kamar iska ce wadda take sakakka idan aka saki iska ai ba wanda take haramtawa da kahuri da musulmi da wanda yake cikin gida da wanda kowa he ya shaka daga wannan iska he ya samu amfaninta yace to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka da mashi take yace ba a taba bujuro mai da wata mukata ba yace face ya fifita mabukacin akan shi duk wanda ya zo mai da bukata zai dauka ya bada ya fifita kanshi akan wannan akan ya fifita wannan mabukacin akan shi yace bangaren abin da ya shahi abinci ne bangaren abin da ya shahi tuha ne yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana umurtar sahabban shi akan su yi sadaka kuma yana kwadaitar da su akan yin sadaka kuma abin da yake ƙara tabbatar maka tabbatar maka da haka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gama idin shi ya kewaya wurin mata ko ya zagaya wurin mata yake ce musu ya ku taron matan nan ku yi sadaka ba don komi ba saboda na ga yawan ku a cikin wutar jahannama wannan sadaka ita zan ta ije ku da azabar wutar jahannama kaga wannan yana tabbatar mana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana umurci yana umurtan mu yana kwadaitar da mu akan mi sadaka saboda wannan sadaka ita ce gatan mu haka aka tambaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wata sadaka ce mafi lada yake cewa shine lokacin da bawa ya dauki abin da yake hannun shi ya bada a halin da shi ma yana bukatuwa a cikin a yana bukatar wannan abin ko kuma a lokacin da yana mai koshin lahiya yana cikin hankalin shi kuma wannan duke yana bukatar ta yana son ta ya dauka ya bada yace wannan ita ce mafi girman lada ko mafi girman sadaka lokacin da kake bukatar wannan dukiya ko kuma a ba ma kana bukatar ta ba amma dai ka san zahin neman ta lahiya kalau ka ɗauka ka ce to bari mu bada fi sabilillahi ka bada don neman yarda Allah ya ce wannan ita ce mafi girman sadaka da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana yake cewa kada ku yi jinkiri kada kai sanya har sai lokacin da rai ya zo makogaro a lokacin nan zaka ringa cewa ka bada fi sabilillahi a lokacin nan kuma dukiya ta koma ba ta za ka ringa cewa a yi kaza a yi kaza ko kuma a ɗauka a bada ya ce kuma a lokacin nan ana wa ƙarƙa da lifula ne yake zai a lokacin nan kuma al'amarin ya koma a hannun suwa ne da zaran an ɗauki rai duk abin da ka san ka tanada ko ka yi fafutuka ka haɗa ya koma ba naka ba ya koma dukiyar magata baka da hurumi a kansu illa wasiya ɗaya lakkan wadda kai ita ma in ba ta kai bi ɗanciyar in dukiya ba in ta kai yanciyar in dukiya za su yi gaba su ce a to ba mabadawa ko ba wanda ya isa ya tilasta magada akan su bada ta idan take yanciyar ko kasa da yanciyar a lokacin nan ne idan an kawo da kwai shaidu za a ce to shikenan ma'ayinku yayi wasiya a ba wa wani kaza a cikin dukiyar shi a dauka a bada to kaga kawa kanka kaga su waɗannan da morewa kai kuma da hisabi saboda ba wata kawa da za ta gushe a gaban ubangiji sai an mata tambaya guda hudu a wata riwaya tambaya guda biyar wannan dukiyar da ka samu a ina ka same ta a ina ka kashe ta to ba kashe ba za a maka lissafin ina ka same ta kayi wahala baka morawa kanka ba shi sanya imamul bukhari da muslim suka wutar da hadisi ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man tasaddaqa bi adin tamratin duk wanda ya ba da sadaka daidai kwayar dabino ka ɗauka ka ba da fi sabilillahi amma dai min kasabin tsayyimin na daga neman ka wanda yake da dada ba haram bace ba ba duke wa'ansu bace ba kace da zalunci ba wahalar kace ka samu ka ba da fi sabilillahi yake cewa ubangiji ku sani ubangijin ku baya karɓar wata dukiya in ba wanda take daddada ba yake cewa tabbas inna Allah ya takabbalu ha bi yaminihi wannan abin da ka bada yace ubangijin ka zai karbe shi da hannun shi na dama yace sannan ya renan maka wannan abin da ka bada dan dabinan nan guda yace kamar yanda ɗayan ku yake renan dan da kushin dokin shi lokacin da yana dan dukushin shi dan dukushin shi ai baya yiwa a hawo shi idan ya ba ɗan shekaru baya shekara ɗaya biyu ya kai ya kai doki wanda ya amsa sunan doki a lokacin nan za a hau a yi sukuwa a yi jihadi a yi abubuwa da shi yake cewa to haka ubangiji zai renon maka wannan ɗan dabinan da ka bada fi sabilillahi ya ce kamar yadda ɗayan ku yake renon ɗan dukushin dokin shi ya ce wannan ɗan dabinan da ka bada sai ya koma maka a gobe kiyama kamar dutse dutse idan an yi lissafin dutse mu anan bamu da dutse dutse wanda ya amsa sunan dutse wannan dan dabinan da ka bada haka zai koma maka a matsayin lada da haka ya ku ƴan uwa mu yi kokari mu yi sadaka abinda ubangiji ya wadata mu kada mu raina ko mun kadan in shi ne biye elbiyu ko kaga wani yana cikin halin bukata wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa in shiga cikin bukatar wani in tahi in biya mai bukata ko in agaza mai yace yahi alkhairi in zo wannan masallacin na masallacin shi na garin Madina yace in zo in zamuna wata guda a matsayin mai yin itikafi mun sallah da itikafi mun sallah dan sallah a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce amma dai ya tahi ya biya wa wani bukata bai da abin da zai ci ne ya kai mai abin da zai ci ko kuma yana cikin wani juyayin hali ya tahi ya kama mai ko ya shiga cikin al'amurrukan a samu mafita ya ce ya yi mai alkhairi ya zamna a masallacin shi wata guda yana itikafi ai ko masallacin ku ne aka ce ka zamna wata guda kana itikafi ka san irin ladan da zaka dauka kaga wannan yana nuna mana mu yi kokari mu tallaba wa junanmu daga cikin abubuwan da idan muka ce mu yi sadaka za su gadar mana a rayuwar mu ta yau da gobe shine na farko da kai kankarar zunubai duk lokacin da ka dauka ka bada ubangijinka zai kankare maka zanubanka kamar yadda imamu turmuzi ya wutar da hadisi daga daga mu'az bin jabal yarda Allah shi tabbata a gare shi lokacin da manzon Allah yana bashi garabasa wannan addinin sai yake cewa mu'az shin bana nusar da kai ba ko in shiryar da kai akan kohohi na alkhairai mu'az yake cewa kwarai kwaya manzan Allah ya ce asaumu junnatun ka sani azumi garkuwa ne game da kai ya kai mu'az ya ce kuma ka sani as-sadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un na kaga sadakar da zaka bada biye ilbin nan da kake badawa yace ka tallafa ma wani a cikin rayuwar shi ka ba wani abin da za ya ci ka taimaka wa wannan ya samu aikin yi kama ka wani kaza yace tana kashe tana tana shahe zunubai yace kamar yanda idan wuta ta tashi aka zo aka kwarara mata ruwa take mutuwa haka sadaka take yi a cikin rayuwarmu da zaran ka ɗauka ka bada kamar ka ce balbal wuta ce ta balbal aka hada aka zo aka yan kwana-kwana suka zo suka zuba mata ruwa to haka sadaka take yi game da zunubanka ga wannan ba karamin gata bane ba ga wanda ya dauka ya bada fi sabilillahi abu na biyu a gulguje sadakan nan idan mun dauka tabbas tana haɓaka mana dukiyar mu duk abin da ka dauka ka bada to tabbas ubangiji zai haɓaka maka shi kana ganin a idanka kamar ka bada kana da jikka goma ka bada dala 20 ai ta rage amma dai abun ubangiji ta kawo shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Abu Hurairah wanda Imam Muslim ya wutar da shi yake cewa tabbas dukiya dukiyar mai bada sadaka ba taba ragewa ba dalilin ya dauka ya bada fi sabilillah kaka sadaka tana haɓaka maka dukiyarka wanda ya tara kan shewa shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabban shi da suka ji shi ya taka mumbari na harko ya ce amin ya ƙara takawa ya ce amin suka tambaye shi suka ce manzo Allah mun ji ka ce amin me aka yi yake cewa ai mala'ika jibril ne yanzu ya ce ya ubangiji yake addu'a ya ce ya ubangiji a cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya dauka ya bada kamar ya mai gurbin abin da ya bada da mafi alkhairin shi ya ce amin waye mai addu'a mala'ika jibril waye mai amsawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana ganin bata amsa a gungun ubangiji ba ta amsu yace kuma duk wanda ya kame ya liƙe aljihun shi dan yana tunanin talauci yana nima ya gadaro waɗanda suke tare da shi talauci yace ubangiji ka ƙara mai talauci shi sanya za ka gani dukiyar da aka taskance ta ba a hutar da sadaka a kanta za ka ga mai ita cikin wahala haka wanda suke tattare da shi cikin wahala amma dai da zaran za a ɗauka to ubangiji zai sanya albarka a cikinta ya ƙara ta ya haɓaka ta haka idan muka leƙa zan mu gani sadaka tana gadar wa bawa wata inuwa a gobe kiyama ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa ta ubangiji ita ce inuwa la'arashi duk lokacin da bawa ka ɗauka wannan sadakar taka kadda ka taɓa rena ta wallahi takan yi ta kasance ita ce gatan da za ta maka gata a gobe kiyama lokacin da mutane suna neman inda za su inuwatu ubangiji zai ce suwa nan nan ku ja su kai su kalkashe inuwa al'arshi hadisa abu huraira wanda imam muslim ya hutar da shi yake cewa mutane guda bakwai allah zai sanya su kalkashe inuwar shi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa a cikin su ya zano yake cewa wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin kaga mutumin da ya dauki sadaka ya bada da wani abin sadaka duk abin da aka ce abin sadaka wanda wani ka zai iya amfanuwa da shi yace ya dauka ya bada fi sabilillahi da ya bada yace fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalahu ma tunfiqu yaminu sai ya boye wannan sadakar tashi damar shi ya dauka ya bada hagun in shi bata san abin da dama ta dauka ta bada ba nan mubalaga ne akan yayi ba dan wane da wane ba san ya dauka ya bada ba yayi ne tsayankanin shi shi da Allah yace to irin wa'annan mutanen takan yi so dai kai irin hakan a rayuwarka wallahi ita innan so ɗayan nan tana iya gadar maka da samun inuwa al'arashi haka kan mi kasa a gwiwa haka zan mu gani gobe kiyama malami zai zo da ilimin shi mai jihadi zai zo da jihadin shi haka wanda masallaci zai zo da sallar shi ma'azumci zai zo da azumin shi amma dai mai hali wanda Allah ya wadata shi da dukiya zai zo maka da dukkan ladan wa'annan ladan malami ladan mai jihadi ladan masallaci ma ladan mai azumi ya aka yi mai kudin nan ya samu ladan su ya ce ta kan shi wannan mai kudin ya sayi littattafan da za a karantar a masallaci ya sayi littattafan da almajirai za su karanta ya ɗauki ɗawainiyar malumman da za su karantar kaga duk abin da suka aiwatar ladan sai an kasa an bashi yanda aka ba su ba tare da an rage musu ba ba tare da an rage musu wani ladansu ba haka shi ba za a ɗauka a bashi haka mai azumin da ya azumci azumin shi zai zo wannan mai halin ya mai sadaka ya mai buɗe baki lokacin da ya azumin shi haka mai jihadi kayan takobin da ya ɗauka abin hawan da ya ɗauka duka a hannun wani suka fito wannan mai halin ya ɗauki ladin shi an ɗauka an bashi to ka gani wannan ba karamar gara basa ba ce ba duk inda aka ce ka meka hannunka ka yi wa Allah ka yi duk wanda ya amfani da wannan abin abinda ubangiji ya bashi na daga ladan ka yi ma shine za a dauka a baka kadda mi kasa a gwiwa haka idan muka dauka zamu gani sadaka tana kare wa bawa dukkan wa'ansu sharri da musiba a rayuwar shi ta yau da gobe kai ko da ubangiji ya gama ka da irin haka ko hakan hannunka ta janyo maka wata musiba ta same ka wallahi sadaka tana ije maka wannan abin da ko wannan mawuyacin halin da kake cikin shi hakan kuma ba so ɗaya ba so ba sun makana a rayuwa ba wane ya ɗauka ya bada da kai wani abu wanda yake shirin ya same shi daga musiba ubangiji dalilin wannan sadakar da ya bada ubangiji zai ije min shi ko kuma yana cikin wata rashin lahiya ya ɗauka ya bada fi sabilillahi kai tsaye ubangiji zai janye mai wannan abu haka ya wakanu so da yawa a rayuwa kai wanda bai da lahiya ya ga wani yana cikin shi ma mawuyacin hali ya ce wannan dukiya daga raina ku ɗauka ku bashi ya ɗauka ya bashi gwajin da ake yi na daga yankashin da za a yi aka zo aka leka babu aka ce mi ya sha ya ce shi ba abin da ya sha aka bincika aka bincika cutar da yake damuwa har ana hirar za a yanka shi ta ɗauki wannan sadakar da ya bada fi sabilillahi ubangiji ya ije mai wannan musibar da yake cikin ta wannan ita ce sadaka ta haka mu sani mafi fadalan nau'i'ika na daga sadaka wanda bawa zai wa kanshi ya mora a rayuwar shi ta nan duniya ya mora a gobe kiyama ba kamar as-sadaqatul jariya ita ce sadaka wanda za ta ringa gudana sadakar da za ka yi bayan mutuwarka ladanta yana kai maka har zuwa kabarinka kamar misalin mutum ya gina rijiya ko ya sanya wani famfo a wata unguwa wanda wa masu wannan za su ringa ɗauka suna sha suna amfanuwa da shi ko kuma ya musu wata sila wadda ko bayan mutuwar shi za su ringa amfanuwa da wannan ko ya gina wani masallaci ko ya yi wakafi na wani abu wanda za a ringa karkata dukiyar wannan abin da ya yi zuwa ga wa'ansu almajiran ilimi ko wa'ansu daga cikin wa'inda suke mabukata a ringa amfanar da su har bayan mutuwar shi wannan abin yana shi ta ce ake kira da sadakatul jariya mutum in yayi wa kanshi to tabbas yana kwance a cikin kabarin shi kamar yana raye ne lada yana isar ne sai ya manzo Allah ya ce abu uku wanda bawa idan yayi su lada za su ringa tare za su ringa tarar da shi kuma bayan su babu wani abu wata ibada wadda bawa za yi bayan ya riga ya mutu ya mutu lada ya kai ne shine yake cewa shine ilmun yuntafa'u bihi wani ilimi wanda ka karantar ake amfanuwa da shi ko kuma mutum ya bar wata sadaka wadda take gudana wadda wani abu ne ya gina wayansu al'umma bayan mutuwa shi suke amfanuwa da shi ya ce ko kuma ya bar wani yaro wanda yake mai addu'a musani ya koyan uwa da kwai abubuwan da ya zamanto wajibi mu kiyaye su lokacin da za mu ba da abin da yake hannunmu a matsayin sadaka ko kuma a matsayin kyauta na harko ya kasance mun samu ikhlasi mun tsantsanta Allah lokacin da za mu bada ba don wane bai gani ba ya ce a mu ne masu badawa ba ko kuma ba don a ce a unguwanmu ba ba wanda ya kai wane sadaka ba ba wanda ya kai wane taimako don Allah ba kayi ne don Allah duk abin da za ka yi kana neman ma kadda wani ya gani shi kuma wanda ka ba wan shi ma ya yi kokari ya ruha maka asiri ba tare da ya wannan ba amma dai idan ya bayyana ba wani abu kai dai ka sani don wa kai kai kokari lokacin da zaka bada ka nemi yardar ubangiji ka bada fi sabilillahi yace kuma bawa yayi kokari ya nisanci kanshi da daukan abin da shi kanshi idan an bashin ba zai yi amfani da shi ba abin da kai ma baka so ka ce wancan abin tunda an wasa amfani da shi ku dauka ku ba wani a'a in ba ka yi amfani da shi ba to kada ka dauka ka ba wani sai dai idan ya kasance abin yana iya amfanuwa game da wani amfanin shi bai kare ba kai dai ka karhin amfani da shi ne ko ka cire tsahin kayan ka ne ko wani abu makamanta haka sai ka dauka ka bada amma dai misalin wani abinci ne wanda kai baka iya cin shi ba yayi tsami ka ce ka dauka ka bada ka ba wani ka wannan abu ne wanda bai dace ba wannan mutum ya nisanci haka lokacin da zai ba da sadaka abinda yake shi tsohonhe ne a wurin shi ko kuma shi a wurin shi ba zai taɓa iya amfanuwa ba da shi ba haka a ɗabi'ar ɗan adam shi wanda za a ba ba ya iya amfanuwa da shi ba haramun ne katsa ne ka ɗauka ka ba da fi sabilillahi wani zai gani sai abin in ya lalace ko ya yi ferime a lokacin nan zai ce ku ɗauka ku ba su shi wancan bakka ji mai tsoron idan ya ci wani abu ya same shi ina soyayya tsankaninka da kai da wannan wanda ka bawa shi sanya mutum ya nisanci irin haka lokacin da zai bada kuma haka lokacin da ka bada in ka nisanci gori da tozarci wanda ka bawan kadda ka sake ka mai gori akan lalle ka bashi ko wani abu ya hada ku ka ringa cewa mu ne fagatanka mu ne cinka mu ne shanka to hahin kama na jikinka ni na baka irin wannan manzo ubangiji yake cewa la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kadda ku rusa sadaqarku dalilin gori ko kuma dalilin cutarwa idan kayi hakan koda kayi dan Allah lokacin da kayi mai wannan gorin ka riga ya kawo warware sadakarka baka da wani lada wajibi ne mu nisance yin haka kuma kadda mu yi rowace abinda ubangiji mu ki bada abinda ubangiji ya bamu wannan ba wayenmu bane ba dubara ba ubangiji ya dauka ya bamu to dan haka abinda ubangijin nan ya baka wallahi idan ya ga dama zai kwace kayan shi yu'izzu man yasha'u wa yuzillu man yasha'u in ya ga dama ya daga in ya ga dama ya kaskantar in mulki ne ya kwace in mulki ne ya bada wannan shine ubangiji kada ka taba ji kasa a gwiwa abinda ubangijin nan ya baka ka ce a ka haramta ba ka bada ba ka ɗauka ka bada kuma kana mai sanyayyar zuciya kana mai neman yardar ubangiji lokacin da kake badawa kuma haka kadda mutum ya tozartar da ɗan kaɗan inda ya bada ɗan abin da ya wuto daga hannunka komin kaɗan inshi ne bada kada a ce ba kai ba lokacin da aka ce a taimaka ka yi ƙoƙari komin kaɗan inshi ne ka bada fi sabilin layi wannan shine gatanka kada ka ce a matsayina na wani bai kamata ba a ce ba ni na dauki kaza ba to idan ka koma shaidani yana nan yana wasa da hankalinka yana maka waswasi takan yi mai yawan ma da kake tunanin ka bada shaidanin nan ya haramta maka ya hana ka ka bada idan lokacin da aka zo dan kaɗan inda gare ka duk abin da ya sawwaka kada ka rena ka ɗauka ka bada amma dai ka tsantsance zuciyarka kayi ne dan Allah shi wannan ubangijin dan kaɗayin da kame yana iyawa idan ya leƙa zuciyarka ya kasance ka ba da shika wanda ya ba da miliyan ya kayi mai miliyan lada wannan tsari ne na ubangiji wallahu yudha'ifu liman yasha haka ya wadi mana yana lullumkawa wanda ya ga dama wannan shine tsari na ubangiji da haka kuma abu na ƙarshe shine kadda mu sake idan mun ba da kyautar nan mu dawo kanta ka bada kada ka dawo ka ce a koya maka laifi ka ce na kwaci misalin ya ce ya bashi wancan gidan ya zo sun yi samu sabani ya ce to yau na kwace gidan da na baka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'aidu fi hibatihi kaga wanda yake dawowa akan kyautar da yayi yace ya kwace yace kamar kare ne yayi amai ya zo ya ringa kamar kamar yayi amai ne ya zo ya ringa sansuna amai shi kaga ishir man banza kenan in ka riga ka bada fi sabilillahi ka bada ka riga ka huta lissahin in min ya hada ku wannan abin ka riga ka bada shi dan Allah ba ruwanka da abin da ka bada baya dacewa mutum ya bada sadaka kuma ya dawo ya kwace kayan shi shi sanya a mas'ala ta fiqihu ko da yayi alƙawari ya ce alo wani zo wuri na ka amshi kaza idan ya zo ya ce ana fasa badawa wallahi zaka kai shi kotu kotu ta kwace da ƙarfi ta baka wannan abin in dai ya tabbatar da ya bada to wallahi sai an dauka shi sanya lokacin malaman fiqihu suke cewa da zaran an ce an maka sadaka to kai ka hamzar ta ka kai ka amshi kayanka da Allah zai kaddara kamun ka amsa wannan mutumin ya mutu to sadakar nan ta tashi daga hannunka ta koma na magada in sun ga dama su baka in sun ga dama su ce ba za su bada ba amma dai da da ranshi zai ce ba ya bada ba to wajibi ne kotu ta tilasta shi akan ya dauka ya baka abin da makaranta Allah ba mu ladan shi Allah ya datar da mu daga cikin waɗanda suke masu sadaka ya ba mu ladan abin da muke badawa fi sabilillahi ya ƙara mana ikhlasi cikin abin da muke badawa dan Allah Allah ya datar da mu ko mu ila salatikum